بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناسلاك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mun gode Allah da ya sake gwada mana wannan rana ta biyu rana ta a lahadi biyu ga watan ramadan hijiran fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da uku ne ko yau da watan hudu 2022 miladiyan annabi isa alaihi salam muna nan a cikin suratul kafi da mu tashi a kan kissan nan na aya na nawa aya na tamanin da biyu mun gama kissan hidir da annabi musa alaihi salamu da mu shiga kuma maganan wani sarki da aka yi shi wanda ake kira sunansa zirƙannai ne ƙur'ani yana cewa wa ya salu na kan zirƙannai ƙul sa'atulu alaikum minhu zikira dama ita suratul kafi ta sauka ne lokacin da mutanen makka mushirkan makka dama su ba ilimi suke da shi ba mutanen makka su mushirkai ne idan ana so a shirya abu wai in ana so wai in fa yiwu wai a kunyata shugaba sallallahu alaihi wasallam ko a ƙure shi to ya ce a tambayi ahlul kitabi yahud da nasara su ne masu ilimi sai suka yi mitin mutanen makka suka ce lamarin muhammadu ya dame su sun nemi yakan wannan addini nasa kullum gabe yake amma bari su shirya masa wani abu da dama masa wasu tambayoyi wanda bari taba iya amsawa ba sai suka nada delegate sai aka tura su madina suka je suka samu yahudi da nasara suka ce muhammad ya ce shi annabi ne kamar yadda ko sani mu kuma muna ta fama da shi amma ku ne masu ilimi ku gaya mana wani abu mai wahalan gaske amsansa wanda in ba annabi ba ne ba wanda ya ishe faɗa mu je mu masa tambaya a kai in ya faɗa mana shi annabi ne in bai faɗa ba kuwa ba annabi ba ne suka ce to ayaku an yi an samu kuwa da mu gaya muku tambaya guda uku masu ɗan karan wahala muhammadu bai sai amsa ba su da su a hutancin su wai annabi ba annabin allah ba ne amma yahudu da nasara sun san annabi sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne Allah zina ce na mulki tabu ko ya arifuna hu kama ya arifuna abna'ahum amma wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun Allah ya ce sun san shi annabi ne kamar yadda suka san ƴaƴansu to shine sai suka ce ga tambaya guda uku a je a tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku je ku tambaye shi labarin wasu samarika da suka fita daga garin su bila da wani sarki ya gaya muku wannan labarin su ne ashabul kafi innahum fityatun ko amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim isqamu ko to su samarika ne su ne ashabul kafi suka ce ka ba mu labarin wasu samarika da aka taba yi zamani mai tsayi ne labarin su labari na ɗaya kenan na biyu akwai wani annabi da aka taba tura shi gun wani mutum ne labarin su shine hidir da annabi Musa nauka ko wani sarki da aka yi me labarinsa an ce ya mallaki duniya da ya suka tambaya annabi annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam to shikenan ku je gobe ku dawo dan gaya muku da gobe ta yi wahayi bai zo ba suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ce to ku yi hakuri gobe ku dawo zan gaya muku ya zai kama dariya ai bare iya amsawa ba wane shi wane shi bare iya amsa gobe ko ta yi suka sake zuwa da yawa rana na uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake ce to Allah dai bai mun wahayi ba amma ku je an mun wahayi zan kira ku suka ce a labari ya zamo kamar da malam Bahaushe ya ce labari ya zama kanzan kurege suka ce yawa kowa sai ya ba zai iya ba ba zai iya ba to annabi sallallahu alaihi wasallam so uku nan da ya sa musu lokaci bai ce insha Allah ba amma ba kada ka yi zaton cewa wai annabi a matsayinsa yana manta Allah a karatu ne ake so a mana bai ce insha Allah ba rana na farko gobe kawai ya ce rana na biyu ma haka haka rana na uku to annabi sallallahu alaihi wasallam aka fara izgili munafikai suna jin daɗi mushrikai suna jin daɗi ahli kitabi suna ƙarya yake ba annabi bane annabi hankalinsa sallallahu alaihi wasallama ya tashi wasu daga cikin sabbai ma suka raurawa cewa an tambayi annabi sun zage dai ba da labari bai bayar ba sallallahu alaihi wa sallam hankali ya tashi sabbai masu imani na gaskiya hankali ya tashi shugaba ma sallallahu alaihi wasallam hankalin sai tashi to bayan wasu kwanaki sai Allah ya turo jibrilu wani ruwayan an ce ko bayan kwana biyar ne ko sati ko hudu ne sai aka turo jibrilu sai zo karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam duka kissan aka surar aka saukar da ita suratul kafin gaba ɗayanta a kira munawar shu ayanta ɗari ne da guda biyar ko shi kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗari da goma ko sai ya ce to ku zo gobe annabi ya ne ce a nemo su ya ce ku zo gobe kan insha Allah zan gaya muku wannan kissa to shine Allah ya ce ولا تقولن لشيء إني فائل ذلك غدا إلا إن شاء الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم kada ka sake faɗan wani abu ma wani abu ka ce gobe zan aikata kaza sai ka ce insha Allah amma ba ya annabi na manta Allah bane a karatun an mana ne sabiya da matsayinsa a gurin Allah sallallahu alaihi wa sallam amma kuma gashi shi ma yanda bai ce insha Allah ba ga yanda Allah ya jinkirin al'amura shi kenan daga nan sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta musu labarin ashabul kafi ga yanda aka yi ga yanda aka yi da dai bara muka karanta din nan kissa mai tsayi din nan aka zo aka karanta kissan hidir sai kuma aka zo na sarki shi al-askandar shine zirqannaini to shine Allah yake ce wa yasalunaka an zirqannaini suna tambayan ka game da sha'anin shi wannan sarki da ake kira zirqannaini shi an ce masa zirqannaini ne ma'abucin kaho guda biyu sabila da ya mallaki duniya tun daga mahudar rana har zuwa mafaduwar rana ya mallake ta to shine aka ce ma'abucin kaho guda biyu shine aka ce zirkan nain wa yas'alunaka suna tambayan ka ya rasulullahi an zirkan nain ga labarin wannan sarki da ake kira zirkan nain ma'abucin wato sarauta bango guda biyu duk da duniyar ne gaba ɗaya ya mallaka sai annabi ya ce kulka gaya musu ya rasulullahi ka ce musu sa'atulu alaikum minhu zikira da sannu dan karanta muku zikiran anan labari ne da sannu dan karanta muku labarinsa ku zo zan gaya muku shi wane ne zirkan nai ne kul sa'atulu alaikum minhu zikira to shine da a fara gaya mana yadda labarin yake na'am
إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا
إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا الله يأتي إنا مو نون الأزمة كو نون الجرمة مكنا له في الأرض الله يأتي مو مكفور مسكسا mun hore masa ƙasa wa annabi wa zirkan laini al'askandar ainihin sunansa kenan al'askandaru mun hore masa ƙasa mun bashi ƙasa wa atainahu kuma mun bashi min kulli shay'in sababan ai mun bashi kome mun bashi a sababu anan shine hanya mun bashi hanyar kome ko menene yayi niyan yi Allah ya hore masa zai yi domin shi zirkan laini an ce sarki ne adami mai ilimin gaske domin an ce Allah ya yi magana da shi da wahayi duk malaman tafsiri ba wanda ya yi magana kan cewa shi annabi amma dai Allah kuma na magana da shi magana da shi da Allah yake ta mene ta wahayi Allah yake magana da shi yawa to shi ne wahayin da ake magana da shi an ce Allah ya ce masa da mu baka mulkin duniya to sai ya ce wa Allah to ya yin mallaki duniya sai Allah ya ce da mu azurta ka da ilimi da mu azurta ka da jin kowane yare na duniya duk yaren duniya shi yana ji kuma Allah ya ce dama azurta ka da kwarjini duk wanda ya ganka dai ji tsoron ka kai kuma ba za ka ji tsoron kowa ba kuma Allah ya ce da a bashi dama ya shiga ko'ina a duniya to sai Allah subhanahu wata'ala ya bashi bayan rundunar mutane sai aka bashi kuma wani runduna na duhu eh an ba shi runduna na duhu kuma an ba shi runduna na haske shi yasa da ya tashi sai ya fara yin yammacin duniya da ya je ya samu wasu mutane a wajen kamar yadda a gaba ƙur'ani zai gaya mana wanda magaribar shamsu kenan ko ya je magaribar shamsu wajen da rana take faduwa sai ya samu wasu mutane a gurin an ce kudancin duniya kudancin duniya akwai wasu ƙabila da ake kiransu hawil arewacin duniya kuma akwai ƙabila da ake kiranta wato a tawil wannan hawil mai ha babba wannan kuma mai ta'un tawil hawilu da kuma tawilu yammaci kuma an ba su ƙabila da ake kira mansak gabarci kuma an ba akwai wata ƙabila da ake kira wato nasik to wa'illan ƙabilu an ce su suka gewaye duniya duk mu muna tsakiya ne an ce da mutane da aljanu da yajuju da majuju da zamu karanta kissansu duk mu muna tsakiyar duniya ne amma wa'illan su kuma mutane ne ƙabilu ne amma masu yawan gaske wanda yawan su an ce ya fi mutanen da suke tsakiyar duniya yawa to sabiya haka shi wannan sarki zirkalle ne al-askandar da Allah ya hore masa wannan to sai fara yin yammaci kamar yadda Qur'ani ya gaya mana da Allah ya ce masa wa atainahu min kulli shay'in sababan mun bashi wato hanya na komeye mun hore masa komeye mun bashi wato hanyar da zai iya samun wannan abu da abin da ya nema sai Allah ya masa koi sai ya ga abin ya yi masa shine hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kullum muyassirun ko muyassarun lima kulikala kowa abin sauwakewa ne da abin da aka halice shi domin wannan abu kowa an hal an hore masa abin da aka halice shi domin sa yanzu misali idan ka je ka ga wani mai sana'a yana hada abin sana'ansa to sai kaga kai ko da da a baka ba za ka taba iya yin wannan abun ba sabila da wahalansa amma shi kuma ba shi kuma ba ya ganin wahalan wannan abu sabila Allah ya hore masa to haka ko arziki ne ma da ka ga wani kayan bola ma yake sayarwa amma ya gaji ce yana da miliyoyi amma ga wani kuma a ofis har da ac amma kuma ko miliyan ɗaya bayi da shi a kawun ɗinsa to kowa Allah ya hore masa wani duk abin da ya taba ya ya zama kuɗi duk abin da ya taba ya zama kuɗi wani kuma Allah azurta shi da fasaha duk abin da ya sa gaba dai sai kaga Allah ya hore masa to shi mun ta mun bashi wa atayna min kulli shay'in sababa mun bashi hanya na komai in yayi nufin yi Allah ya masa lamana
فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تؤذب وإما أن تتخذ وإما أن تتخذ فيهم حسنا
فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في في عين حمئة كو وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا فاتبع سببا سيكنن سيبو أن حنيوي الله هوري مسا shine kamar yadda ɗazu muka faɗa sai fara bin yammacin duniya ya dinga tafiya yana haɗuwa da sarakuna masu ƙarfin gaske ya kira su zuwa ga Allah wanda suka amsa shi kenan wanda ba su amsa ba kuma ya yaƙe su ya wuce ya dinga yaɗa kira zuwa ga Allah ya dinga yaɗa kira zuwa ga Allah shine fattaba zama hatta iza balaga magaribar shamsi har ya je wajen da rana take faduwa hatta iza balaga magaribar shamsi waje da ta garubu sai ya samu ranar tana faduwa fi aini hadi'atin a wani maɓuɓɓugar ruwa na laka bakin laka ham'atu bakin laka fi ainin hami'atin a wani wato ainu shine maɓuɓɓugar ruwa amma maɓuɓɓugan kamar mu ce wani rafi amma mai laka wurin lakan kuma baki fi ainihin hamiya ce waje da inda a kauman sai ya samu kuma wasu mutane a gurin yawa waje da inda a kauman kurna ya zalkan nai ne to ga maganar da ubangiji ya yi da shi ba su mutanen ne suka yi magana da shi ba allah ne ya ce me muka ce ya kai wannan sarki zulkan nai ne in ma an tu'azziba wa'annan mutane da ka same su a mafaɗar rana ɗin in ka ga dama ka azabta su ka kashe su ka yaƙe su koyi wa in ma tattaki zafihim husna in ka ga dama kuma ka riƙi kyautatawa gare su ka ta kiransu da lallabi har su karɓa addinin Allah in ka ga dama kuma ka murkushe su wanda ya ga dama ya imani a bashi wanda bai ga dama ba kuma a gwada masa ƙarfin mulki to anan shi sarki zirkannairi alaskandar kamar yadda ƙur'ani ya ce ya samu rana tana faɗuwa sai malamai suka ce wato da ya kura duniya daga wa'innan mutane da rana take faduwa a wajensu babu wani halitta sai ruwa sai illa ma sha Allah shine har yanzu duk masu yawon duniya iyakacin bangon duniya iyakacin wa'innan mutanen shine zaka ji an ce masu bincike game da girman duniya sun sha su je wannan wurin ruwa ne baya da iyaka an ce in ka wuce wani ruwan ma teku sai ka samu wani kankara to sun sha haɗa jirgi a ɗaura masa kyamarori mai gudun gaske ya yi tafiya na watanni ya je ya gama ɗaukan iya abin da zai ɗauka ya juyo amma bai je ƙarshe ba sabiya da Allah shi kaɗai ya san iya girman duniya ɗin to da wannan ne bayan Allah in suka kalla mu 'yan adam mun samu daraja ne sabila da wane kowa ya sani sabila da shugaba ko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne muka samu daraja amma mu ba mu wuce kiyashi ba a wurin wasu halitta yadda muke kallon kiyashi ta hau jikinka in ba ka dan ji susa ba ma wani ma ba ka ganta bai an gaya maka to haka wasu halittun suke kallon mu yan ƙanana suke kallon mu to daga nan aka ce malamai suka ce Allah ya kira wajen da rana take faduwa da ainu maɓuɓɓugan ruwa na laka baki ainin hami'atin ya kira ta ne su biya da girman Allah zai iya kiran wannan wajen da rana take saukan da iya kiransa da ainu amma babu wani wuri a kan ƙasa wanda zai iya ɗaukar rana. sabiya da rana girmanta sun ce masana falaki sun ce ta fi duniya ya fi so dubu ta ninka duniya girmanta so dubu sama da ɗari uku girman rana sabiya haka yasa suka ce tana saman duniya na hudu ne rana tana saman duniya na hudu ne amma a hakan sanda Allah ya halicce su mala'iku suna ɗiba wato ruwa suna ɗan watsa mata in ba haka bai ta kona mu zafinta shi yasa zaka ji ana ce ana shiga duniyar wata amma baka taba jin wanda ya ce maka ya shiga duniyar rana ba sabila da waye isa ma to sai wuce kauce sama na ɗaya ma ballantana ka je na biyu ballantana ka je na uku ballantana ka je na hudu to sabila da lidifin Allah ranan dai gashi aka da ka kalle ta amma girmanta ya ninninka duniya ya fi so dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu shi yasa yanzu ka duba jirgi jirgin sama an ce yana tashi akwai mai tashi tsakaninsa daga ƙasa zuwa sama akwai wanda yakan yi tashi daga ƙasa zuwa wurin da yake kilomita dubu uku akwai mai kilomita dubu hudu kamar jirgin yaƙi yakan iya tafiya sun ce yakan kai kilomita dubu shida zuwa dubu bakwai sai da shi yakan yi saman sosai amma jirgin fasinja bai isa je wannan wajen ba sai wani iska ya kaɗo shi ya faɗo to a hakan jirgin fasinja idan aka hau sama akan ga duniyar yar karama ne ake ganin ta to ina kuma daga rana can sama na hudu wannan fa duk tashin da jirgi yake yi ba bai ɗaya bisa ɗari fa tsakaninsa da sama na ɗaya ba duk wannan jirgi tashi tsakaninsa da ƙasa wannan nisa da muke ganin sa to su da haka rana babu wani waje da zai ɗauke ta amma Allah ya kira ta ga haka kuma malamai suka ce wato shi lamarin Allah imani ne dama ya ce mana inda fiktilafin laili wan nahari ko la ayatin li ulil albabi allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar sai dai haka Allah ya ce lallai akwai aya cikin juyawan wuni da rana da dare akwai aya amma Allah ya ce gama ne ga masu hankali sai aka ce su waye masu hankali sai aka faɗi sufan mu ko alhamdulillah mun gode Allah sai aka ce su ne masu zikirin Allah a tsaye su ne masu zikirin Allah a zaune su ne masu zikirin Allah ma suna kwance eh to Allah ya sa mu cika da imani masu kuma tunani cikin halittar sama da ƙasa suna ce kai Allah baka halicci wannan abin a banza ba wannan saman Allah ya yi ta bigairi amadin tarauna ba ginshiki fa ba fila da ya tara saman kuna kallon tanji Allah Allah bai yaka a banza ba akwai abin da Allah yake nufi shine dan mu san shi subhanahu wataala to wannan rana da girman ta nan an ce tana faduwa to amma idan ka zauna kai tunani ga ranan ba faduwa take yi ba yanzu ne gashi muna dare ne ko amma yanzu wani nahiyan a duniya su kuma yanzu gari ya waye to ashe ranar ta bulla can kenan to ashe ba faduwa take yi ba juyawa kawai take yi dan masana duniya sun ce da da ka hau sama ka kura sama to da ka ji ka bullo ne ta ƙasa kuma kul eh tabiya da ka wato lamarin Allah sai dai wato imani kawai kwakwalwa ba zai iya ɗauka ba kamar yadda ba za ka iya tura abu mai nauyi mai nauyin gigno ne akan ce a ɗan ƙaramin memory ko ba zai ɗauka ba sai a ce baka da space to haka kwakwalwa ba za ta iya ɗaukan komai na Allah ba sai dai ni imani to waje da inda kauman a kulna ya zarkan ne ne ma to azziba wai ma an tattaki zafi husna Allah ya bashi zaɓi ko ya yaƙe sai ta kashe su shine azabtawa ko kuma ya riki kyautatawa to annabi an ce zirkan ne ne al'askandar da ya je ya same su shi kansa an ce san da ya ji tsoro sai ya ga mutane ne a gurin wanda yawansu ma sun yi kusan mutanen duniya suna da matukan yawa kuma ƙabilu ne su ma ɗin daban-daban a cikinsu yarukansu daban-daban to zirkan ne an ce sai ya sa rindina na duhu ta zo ta gewaye su sai sa wannan rundunar mutane suka shiga cikin duhu aka dinga dukansu aka dinga dukansu sai aka tara su a fili wuri ɗaya duk yawansu na aka tara su a gari ɗaya tukunna sai ya ce musu yana kiransu zuwa ga addinin ubangiji allah wanda ya halicce su ya yi kowa da komai sai suka ce ba za su yi imani ba da suka ce ba za su yi imani da shi ba sai sake musu wannan rundunan duhu ɗin aka ce ya duhu ya lullube su gaba ɗaya kowa ya zama ba ya iya ganin ma ɗan uwansa sai suka ji tsoro suka ta ihu suna ganin da su halaka shi kuma an ce da duhun ne lullube su sai ya shiga tsakaninsu da rundunan haske ya keta shi ɗaya ne yake iya ganin haske da rundunansa sai da ya je tsakiyarsu sai ya dinga kiransu zuwa ga Allah mahalicinsu to wasu da suka ji tsoro sai suka yi imani wasu kuma suka yi taurin kai ba su yi imani ba to duk wanda ya imani ya fita daga cikin wannan duhun ya sake shi duk wanda kuma bai imani ba sai aka bar shi iya haske da yake gani daga bakinsa ana ganin haske sai idansa sai wuyansa sai ɗakin kwanansa zai iya ganin wajen da zai kwanta amma ba da haka bai sai ya ɗauki wani abu na bukata ba kamar yanzu musulmi dai za takalminsa ba zai iya gani ba kamar dai canja rigansa ba zai iya gani ba ya zama dai ko ina yi duhu na bin su wanda ba su imani ba to daga baya sai suka ji tsoron halaka su ma sai suka ɗaga murya suka yi sauti suka ce mun yi imani mun yi imani to daga nan da suka yi imani sai shi sarki al-zirkannaini al-askandar sai ya ba su musulunci sai ya zama suka kuma mene sai suka ya ce su biyo shi to daga nan da ya bar wurin sai ya yi kuma arewacin duniya ya je sake samun wannan kabila da ake kiranta wato ina tsaman shi ita ne mansa ko sai je nan ma da suka je nan ma ya sake gwada musu wannan karama na duhu na haske suka ji tsoro irin da yadda aka yi na farko to nan daga nan shi da sai ya tafi kuma can wato maɓuɓɓuga maɗal ashamsu kenan ya zo mafarar rana daga ita babu wani halitta sai Allah shi san abin da yake wurin to kuma sai ya tafi can wato mafarar rana na'am
قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا
قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا ne ne nake jina ƙara ne speaker nan ne to kala amma man zalama ya kamata a duba kala amma man zalama a dan duba ko ba speaker nan bane na'am kala amma man zalama sai ya ce amma wanda ya zalunci shine wanda ya kafirci ya shirka wa Allah ya kin imani fa sawfa nu'azibu da sannu dama azabta shi sun mai raddu ila rabbi ma'ana wanda ya shirka shi ne man zalama kenan wanda ya shirka zalmu a nan shi ne shirka ko kafirci to sun ma amma man zalama tofa na azibuhu dama azabta shi sun mai raddu ila rabbi sannan kuma a mai da shi zuwa gurin ubangijinsa ma'ana in ya mutu fa ya azibuhu Allah dai azabta shi azaban nukuran azaba wanda take ba a san ma irinta ba Allah dai azabta shi to aka gaya musu haka na'am
وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا
قال أما وأما من آمن وعمل صالحا فله الجزاء الحسنى وسنقول له من أمره يسرا قال أما من وأما من آمن كي amma wanda ya imani wa amma man amana kenan ji masu hafs wa amma man amana amma wanda ya imani wa amila salihan ya yi aiki mai kyau a cikin wayannan mutanen da rana take faduwa a bayan su din to falahul jazaul husna yana da sakamako wanda take kyakkyawan sakamako ita ce aljanna kuma wasu naqulu lahu da sanni da mu gaya masa min amrina yusra ai wasu naqulu lahu yusran da sannu da mu gaya masa sauƙi min amurna daga cikin al'amarinmu yawa shine ma'ana al'amarin addinin musulunci da a gaya masa abubuwa masu sauƙi shine musulunci sabiya da musulunci babu tsanani a cikin musulunci wa ma ja'ala Allahu alaikum fid dini min haraj millata abikum ibrahim Allah bai sanya ku a cikin wannan addinin dan kunci ba a babu kunci a musulunci musulunci addini ne mai sauƙi mai daɗin rayuwa kuma duk wanda ya shige shi dai ga ashe da yana ɗaure ne daga baibayi yanzu ne ya samu ‘yanci yanzu ne bai gane wane ne Ubangiji kuma ko musulmin ne kuma wanda baya aiki da musulunci ɗin to da ka ga shi ma rayuwarsa a ɗaure take amma in matuƙan yana kamanta wato addini a cikin lamarinsa to Allah dai sauwaƙe masa al'amari duk abin da ya zo masa na kuncin rayuwa sai dai jarabawa sabila da Allah dama bai yi bai bar mumini haka ba eh asiban nasu an yi turaku an yi ƙulu amanna wa hum la yuftanu bare ba akwai jarabawa a ta goge imanin a ta gogewa a ta komawa zuwa ga Allah wa sanaqul lahu min amrina yusra
ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تدلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا
ثم اتبع سببا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس wajadaha tadlu'u ala qaumin lan naj'al lahum min duniha sitira sun mata ba sababan to daga nan daga arewacin duniya sai ya gabarci ya gabar shine sun mata ba sababan hatta iza balaga har san da isa madali ash-shamsi wajen da rana take mene take hudowa ya je yanda rana take faduwa yanzu kuma ya je yadda rana take hudowa to kaga ranan an ce mana tana sama na hudu ne to ashe da muke ganin ta daga gabar kowai wani ikon Allah ne ta nan take bayyana kamar mu kenan ai wasu ranan gabar ɗinsu kudanci ne wasu ta kudu take buɗo take bullo musu a ji aka sa sabila da aka sai ya je maɓudan rana gabar kenan maɗali a shamsi waje da ta ɗulu ala ƙauni sai ya same ta waje da ta ɗulu ala ƙauni sai ya same ta tana hudowa akan wasu mutane lam naji allahun min duniya sitira ba mu sanya mushi wani tsari tsakaninsu da rana ba lallaji Allah min duniya ko lallaji Allahun kai ba mu sanya musu wato sitiran wani tsani ba tsari ba min duniya koma bayan ita rana din an ce wajen da shi sarki zulkarnain ya je gabarcin duniya kenan daga nan shi ma babu wani halitta sai Allah shi ne san iya halittar da ke wannan wurin to shi bila haka sai an ce wurin kasan wurin bayi gini su mutanen ba su da ɗakuna wanda rana take fitowa ƙarshen gabarcin duniya wajen bare ɗauki gini ba kuma idan ranar ta tashi da ta fito sai su shiga wani kwazazzabo gidajensu an ce kwarika ne da da koguna wasu kwazazzabo ne da koguna nan ne ɗakunansu to idan ranar da za ta fito tafiya da zafinta da kuma kusanci da take da shi a wajen da ƙasa to sai su shiga wajen su laɓe to idan ta fito ta wuce kuma a lokacin an ce da su ɗauki abincinsu su shashanya a fili zafin ranar shi ne dafa musu su kuma yin su shiga kwazazzabo su kwanta kuma banda liɗifin ma Allah ai da ba za su iya ma sha ba to amma da yake a nan Allah ya sa da su rayu sai kuma wannan wajen da suke shigar da ranar ba za ta cutar da su ba bayan ya ta zo an ce ta zamo ta hau saman duniya sosai to sai su fito kuma su ta harkokinsu mai abinci ya ɗiba mai kaza ya ɗiba a ta misali mu ce su ta kasuwanci a ta me a ta me shikenan kuma har in ta yi nisa sosai kuma wajen ya zamo dare tana tafiya wasu wajen na zama musu dare tana tafiya wani wajen na zama musu gari ya waye wani wajen to kaga yasa ashe ranan ma ba ma wai faduwa take ta je ta shiga wani waje ta kwanta ta yi lim irin namu ka huta tukunna daga baya ta fito ba a kawai Allah da ya faɗa ka ne gwargwado yadda hankalinmu zai iya kamawa to wayannan mutane sarki zirkan ne sai je ya same su a yace fatabata ma ta yi zabala ga magarbar shamsi a madali a shamsi وجدها تدل على قوم لن نجعل لهم من دونها سترا
كذلك وقد هطنا بما لديهم خبرا
خبرا خبرا نعم كذلك وقد هطنا بما لديه خبرا Allah ya ce kazalik haka dai kamar yadda muka ta ba da wannan kissa na wannan sarki kazalin waƙad a haɗana ko haƙiƙa mun san maladai abin da ke gabansa mun san abin da ke gabansa na mun san abin da ke tare da shi wato huburan a ilmance duk abin da ke tare da wannan sarki mun riga mun sani in ji Allah سبحانه وتعالى نعم مجيء
ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا
ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا shikenan sun mattaba sannan sarki zirkanne ne ya bi sun mattaba sababan ya bi wannan hanya da muka gwaggwada masa ita kanta yawon da ya a duniyan banda Allah shi ya shirya masa ma to da ta wasu hanyoyi zai biya je wasu garuruwan ba zai yi ba inda bai sani ba to amma da yake Allah ya ce wa ta na min kulli shay'in sababan mun ba shi hanya na ko menene to shi yasa duk yanda ya tunkara sai yayi nasara sun mattaba sababan hatta iza balaga baina suddaini har san da ya isa tsakanin wato janibobi guda biyu to shi ne ake sai kudancin duniya to a nan ne ya je ya samu wasu kabila a wajen baina suddaini ta yi zabalaga baina suddaini waje da min duni ma kauman ko ya samu wato wasu mutane koma bayan wannan ga janibi guda biyu tsakanin dutse da dutse su ne bai na suddaini waje da min duni ma wato a koma bayan wannan gaban duwatsu guda biyun bayan su ya samu kauman ya samu wasu irin mutane su ma kabilu ne masu yawan gaske wanda yawan su ya kusan mutanen duniya la ya kadu ne ya kahu na kaula ba sa kusa su fahimci magana yawa gashi Allah ya ware masa jin yarurrukan mutane amma wato an ce sanda su aka samu tafinta idan zirkan ne musu magana ba su iya ganewa shi ma in suka faɗi magana ba ko yake iya fahimta ba an ce sanda aka samu tafinta in ya faɗi magana a daɗa fassara musu in suka faɗa shi ma ya daɗa fassara shine waje da min duni ma kauman la yakaduna yafqahuna qawla na'am
قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل على أن تجعل بيننا وبينهم سدا
قلنا يا ذا القرنين نعم قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك هرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا to kaji sarki adali kenan kalu da ya samu innan mutane a bayan wannan gaban duwatsu guda biyu wanda ba su iya fahimtar magana an ce su innan ummatun ne salihatu al'umma ce an ce ta gari kalu ya suka ce ya zarkanne ni ya kai wannan sarki don a wacin labarinsa ya gama duniya kaf duk sarkin da ya dosa wanda bai imani ba zai rushe shi sai suka ce ya zarkanne ni muna da kuka kamar lisanin hali ya ce muna da kuka inda ya juja suka ce lalle akwai wasu ƙabilu a nan wasu mutane ne ba mutane ba sunansu ya juju wa ma juju an ce ƙabila ce guda biyu ya juji kabila ne majuju ma kabila ne amma suna nan tare inda ya juji wa majuja suka ce mufsidu ne filardi masu barna ne kawai akan ƙasa akwai mai tsayi a cikinsu wanda an ce tsayinsa ya wuce misali kamar dabino kenan akwai kuma ɗan gudu wanda gajeren su an ce kai ka ce da kali ne ɗan gajere ne to barna kawai suke akan ƙasa suna cin ciyawa suna cin namun daji suna cin maciji suna cin kunama suna cin mutane kuma su dai aka wasu irin fitinannin ƙabilu ne ya juju wa majuju mufsidu ya filari suka ce fa hal naji alaka harajan shin ba ma haɗa maka ɗan wani wato haraji ba wani tax ko in ji kalmar bature ko mu ɗan haɗa wani tax a tsakanin mu haraji ala an taj'ala bainana ka sanya a tsakaninmu wa bainahum da tsakaninsu suddan a samu wani matokari shine abin da zai tsare tsakaninmu da su domin ga yadda suke fitowa tsakanin wannan gaban duwatsu din idan suka shigo su ta sace akuyoyinmu suna cinyewa da shanunmu da dabbobi kai har 'ya'yanmu ma har mutane ma in mutum ya saka ci su suka kama shi su cinye shi su ci ciyawa su ci maciji su ci kayan daji barna dai kawai suke mu ba yadda muka iya da su na'am
قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما
mene kala ma makkanni fi rabbi khair fa ainuni bi quwwati naj'al bainakum wa bainahum radma sai su biya da shi sarki ne an ce sarki ne adalin sarki a maimakon ya ce to ku tara kuɗi don muku wani katanga tsara tsakaninku da su shine suddan ɗin katanga a toshe sai ya ce musa ma makkanni fi rabbi khairun abinda Allah ubangiji ya bani ai yafi wannan duk abinda da ku tara bai kai abinda Allah ya bani shi fa sarki ne na duniya to wani dan kuɗi karamin gari take da shi wanda za ta bashi sai ya ce tun muku aiki tunda kun kawo kuka sai ya ce fa iluni bi quwwati ku taimake ni koyi da hannuwanku kuwata nan shine hannuwanku ku sa hannu naj'al bainakum wa bainahum radman da mu sanya tsakaninku da tsakaninku da su da mu muku wani katanga wanda yake madi kature eh shine radum radum ya fi suddu saddu shine katanga ne ko na ginin ƙasa ko na dutse amma shi radumu katanga ne suka ce mai ƙarfin gaske wanda duk bala'in halitta in ba Allah ne ya hore masa bai sai tura wannan abun ba ko ruwa ko iska ba inda iya da shi ko karfin sarki ya zo da wasu abun ture gini ba zai iya turewa shi ne radum su sun ce alanta ta ala bainana wa bainahum suddan kamar wani katanga na sudd mai toshewa shi kuma sai ya ce ni kuma radum dan muku katangan da babu wanda ise ture shi ba ilu ni bi kotun abinda za ku taimake ni kawai ku sa hannu a cikin aikin da za a yi a nan malamai suka ce don a gwada wa kamar mutum ne da ka masa wani taimako to dan ya san muhimmancin abun to she ka ce to ka sa hannu a aikin tare da kai sabiya da al'ada irin na dan adam su da abun da ya zo masa bai wahala ba to bai cika muhimmanta wannan abun ba sabiya da haka shi yasa ya ce musu ku dai ku sa hannu eh fa ayuduni bi quwwati naj'al bainakum wa bainahum radama
آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوي بين السدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرج عليه كطرا
آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوي بين السدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال نعم قال آتوني أفرد عليه كترا to shi kenan sai sarki zirkan ne ya ce musu a atuni zubar alhadidi ko ku zo mun da zubaru shine qit'atun min alhadidi yanki na karafuna yace ku je ku nemo karafuna don muku wani gini tunda shi yana tafiya da wato injiniyoyi masana gada yadda ake kera gada gadoji masana yadda ake kera kera birnoni birane yadda ake kera gidaddaji to duk wani katanga da ake yin sa akwai yana da muhandis wato injiniya ko injiniyoyi wanda sun san gini sabida da haka sai shi yasa sai ya ce to a zo su taro masa da atuni zubar ladidi ku zo min da yankuna na karafuna hatta iza sawai bainar sadafaini har san da sawa ya daidaita bainar sadafaini tsakanin wannan duwatsu din guda ya biyu yadda ya jujuwa maju suke shigowa din san da ya daidaita wannan waje din kala sai ya ce musu in faku ku hura wuta an ce da aka samo karafuna karfe fa mai sunan karfe sai sarki zirkanai ne zo da injiniyoyinsa aka dinga jera karafunan aka dinga jera su wannan akan wannan wannan akan wannan kai daga jin gini an ce maka gini na karfe kan ai ko gini da dutse ai ka san wannan ginin ba na wasa bane to balantana ce gini na karafu kuma karafunan ainihin karfe mai sunan karfe aka jera aka jera sanda aka jera kamar yadda alhaji abu kuke jera block ko break daga gaba zuwa gaba sanda ya je har ƙarshe aka sake jerawa sanda ya tashi har sama ya kece duwatsun a tsayi haka kawai an shirya duwatsun ne ai karafunan wani akan wani wani akan wani amma a jere kala sai ya ce musu to in faku hatta iza sawa bayna sarfaini qalan fuku qala yace in fuku ku hura wuta hatta in fuku hatta iza sawa bayna sarfaini qalan fuku ja'alahu naran hatta iza ja'alahu naran har san da ya mai da shi wato shi karafun aka mai da ita wuta a jikin karafun a kusa da karafun aka kura wuta wuta to wuta da karfe wuta na lasan karfe ne ne mai zafi dai ko to wutan san da ya kai ma ya mai da karafun shi ma ya zama wuta ma'ana da baka isa ka taba ba kamar yadda makeri yakan kura wuta ma karfe ka ganta ta yi ja ai wuta ta zama a lokacin ko to haka su ma aka hura wuta san da wutan ya mai da karafun shi ne hatta iza ja'alahu ja'ala nan na sai rura ne ya mai da shi kawwanahu ya mai da shi naran ya mai zama wuta hatta iza ja'alahu naran qala atuni ko a ufrik qala ufrik alaihi qitra qala atuni sai ce ku zo mu ufrik alaihi ku zuba a kansa kitiran wannan tagulla sai aka samu kuma tagulla a lokacin kaman tunda shi tagulla idan aka narka shi kan narke kaman yawa kaman dalma to a lokacin da ya sai ce a zuba tagullan a kai ka biya karfe kan da ya zama wuta ya zama ja idan an zuba masa kaman aluminium ko tagulla ai narkewa dai ko to sai ya narke gaba ɗaya kawai aka zuba a kan karafin kai kanka da kajinan ka san wato akwai ilimi a gurin amma ba kaman in ka sa wuta makarfe katanga ya da a zuba masa wani ba jiki ai kaga ba za iya zuwa kusa ba to anan da ya qur'ani su biya da iya hikaya kar qur'anin ta mana yawa sai aka gaya mana kawai mahallin shahid kai kanka kai tunani ka san wato masana gini a gurin injiniyoyi sun yi aiki a gurin tunda ya dai a an ce a hura wutar kai kanka ka san wata irin wuta ne wannan wanda za ta mai da karfe ya koma shi ma wuta kuma aka ce a zo kuma da wannan tagulla din a zuba a kan karafun sai kawai ya narke yana bin jikinta sai yana bin jikinsa kamar yadda irin dan kunnen gwal yake narkewa din nan sai ta zubo gaba daya jikin karfan ya haɗe babu wani space kamar yadda ai plaster magaru a ga ba ka iya ganin tsakanin cikin ba ko to haka kawai sai zamo ta sallama da ginin gaba daya kawai ta zamo yadda duk gagarin mutum bai isa yawo ba domin santsi take da shi ofirik alaihi kidra yace ku zuba wannan tagulla ɗin nukas ɗin almuzabu wanda yake abun narkawa sai ko dinga narkewa sai na cike duk wani kwari duk wani kwari sai ko ta zama kamar an yi filasta mai santsi ko ce ya zama ta a jalahu naran qala tuni ufriq alaihi qitra na
فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا
فما استطاعوا أن يظهروه wa mastaɗawu lahu na ƙaba wa mastaɗawu ba sa da ikon an ya zaru su yi nasaran hawa kan wannan katanga ɗin ko ba su da ikon ture shi ba za su iya duk wani wato abu da za su samu alatu abin da ake rushe gini da shi su zo su rushe bare rusu ba ba matsawo an ya zaru wa matsadawu lahu na kaban kuma ba su da ikon su bibi jiki wato su yi matakala su dinga takawa kamar su dinga bubbulawa kamar an san yadda aka yi sai da magarin da ake hawa aiko ko rijiyar da ake shiganta a yi wasu matakala inda za ka iya shiga da za ka iya fitowa to matsadawu lahu na kaban ba su da ikon kuma hawa kansa su samu matakala ko sun hau zamewa da su ko sun hau zamewa da su to haka sarki zirkan naini yayi wannan gini sai toshe يجوج وماجوج نعم
قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا
قال هذا رحمة من ربي كو فإذا جاء وعد ربي jalahu dakkan wa kana wa bi rabbi haqqan to tun daga nan sarki zirkannaini ya tosho innan mutane ya jujo ma jujo nan wato fitinannin halitta din to sai da ya gama ginin sabiya da al'ada irin na bayin Allah su ba san alfahari ba sai ya ce haza rahmatun min rabbi sai ya ce wannan fa abin da na muku kamar wato ana ta yabo ana ta yabo lallai ya san ya ya cika sarki adali ya cika mai kirki ya cika kaza kuma ya san fasaha sai ce ha haza rahmatun min rabbi wannan rahaman dai wannan wata ni'ima ne daga ubangiji na wannan ku gode wa Allah su bayan Allah ba su ganin kansu sai tawali ya ce wannan wata ni'ima ne daga ubangiji kamar yadda annabi Sulaiman lokacin da ya ce wane ne zai zo masa da gadon bilkisu ayyukum ya tini bi arsha qabla an an ta'tuni muslimi qala ifritu min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami wa inni alayhi laqawinamin qala allazi indahu ilmin min alkitabi أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر yace wannan falalan ubangiji ne ko lokacin da shi asib bin bara ya karanta ismil azim ko ya gado a jibje ko a cikin wani daki a fadan annabi sulaiman yayin da annabi sulaiman ya gani yace haza falalan min rabbi falalan ubangiji liyabuloni ashkuru amakku da ya alfahari bai ce mulkin Suleiman kenan a ya ji wannan falalan ubangiji ya jarabe ni ne don gode ne ko kuma don masa butulci to shi ma ko shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ci mutanen makka kaga shi ma ka ce da annabi ya shiga makka sallallahu alaihi wasallam ka ce sai sun fiyar da kansa da ba annabi ya shiga yana daga hanci yana alfahari sallallahu alaihi wasallam sai sun koyar da kai an ce bai daga kansa ba san da ya je gindin kaba yana ganin shi ba kowa ba ne sallallahu alaihi wa wannan aikin Allah ne sun Allah yin lazi atkana kulle shay to haka bayan Allah suke in suka yabe ce wannan na Allah ne kuma na sani to da shi ya ba su iko to da in ka gode Allah ya kara mu sai ya ce to haza rahmatun min rabbi wannan rama ne daga ubangiji ne amma fa iza ja wa rabbi idan alƙawarin ubangiji ya zo ja'alahu dakkan dai sanya wannan gini duk ƙarfinsa da kuke gani dai dingike dai rushe kamar toka duk wannan karafunan da su kauce kuma ya juju ma juju da su fito kuma da su fitini duniya kamar yadda hadisi ya zo cikin bukhari da muslim ya ce wa kana wa rabbi kuma haƙƙan alƙawarin ubangiji na gaskiya ne malamai suka ce duk wannan wahayi ne na ilahimi Allah ya masa ba wanda ya ce shi annabi ashe dan wali ya zo wani sa'in yana faɗan wasu abubuwa da ya tsari mutum ya dinga musantawa su biya ilimi da faɗi ilimi yana da faɗi kuma ƙur'ani ya ce wala taqfu ma laysa laka bi ilm kar ka dinga bibiya abin da baka da ilimi ya kai yanzu dai gashi annabin Allah ne amma Allah yana tace mun yi magana da shi mun ce masa kaza yayi kaza yayi kaza to gashi kuma ya faɗa musu gaibu ne wannan ai ko ba gaibu bane da yace hada rahmatun min rabbi yace fa iza ja awadi rabbi kuma idan alƙawarin ubangiji na zo jalahu dakkan Allah dai sanya shi diddikeke har yanzu ko alƙawarin Allah bai zo ba shi ne ce can ƙarshen zamani lokacin bayyanan annabi isa alayhi salam da su fitini duniya wanda an ce sai annabi isa ma ya taro su mutane na ya ta tura su kan wani duwatsu tukunne ta addu'a Allah ya halaka su fitinannun mutane ne masifu bai za ja wa darbi jalahu dakkan wa kana wa darbi haqa yace alƙawarin ubangiji wato gaskiya ne to sai ya zaka damu haka ne kan aya ne ko damu kwana anan idan Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe kuma da mu shiga in muka yi hikayar su ya juju ma juju irin masifin da za ta yi a duniya da har yadda da'a bayan an kashe su ma abin da zai damu duniya kuma to sai kuma mu gangara aya kuma a yi sura za ta zo ƙarshe kuma kenan da mu je mu fuskanci suratu maryama alaihi salam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya fe mu saboda ya san annan muhammadu dukkan masu bukata wanda suke ba mu gudumawa tintini allah ya san su annabi ya san su allah ya ninka musu mu ma allah ya ninka mana kowa da bukatan sana alkhairi wanda muke karatu da su da wanda suke sauraron mu Allah muna tawassuli da annabi Muhammadu kar ka bar damuwan wani bawa Allah ya ka biya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi duniya da lahira a Alhaji Yusuf Haladu Central Market bara mu manta da shi ba da abokinsa Alhaji Alhaji Rabiu Alhaji Rabiu Babaji mai kudin gero akwai hajiya nafi sharif ya ce jikan annan muhammadu tana duk shekara tana ba mu gudumawa ba mu mantawa da ita allah ubangiji ya albarka ma 'ya'yanta abinda take so ta gani na alkhairin duniya da layira a kansu allah ya gwada mata alhaji hasur mahmud shi ma allah ya tsaya masa cikin al'amuransa da dai shauransu wanda dai damu ta godiya Allah ya saka musu da kuma shi wato wannan mai ƙoƙari aini alhaji balawunti Allah ya sa ya gama lafiya da sauran wakilansa duka akwai yan uwa da suka kawo takarda suna neman taimako a musasa addu'a da niyan akwai ɗan uwa wanda aka sace shi wanda mun faɗi sunansa dukkan mutanen garin nan an san shi mashhurin mutum ne shine alhaji uba boris wanda aka ɗauke shi wata tara kenan yau amma har yanzu babu labarinsa to muna roƙon allah subhanahu wata'ala kamar yadda suka rubuto suka ce muna amfani da wannan wata mai albarka wajen roƙon addu'an 'yan uwa musulmai domin allah ya bayyana shi Allah ya ba mu dace cikin wannan wata mai albarka amin to yan uwa duk wanda suka ji Allah ya bayyana shi Allah ya fidda shi Allah ya fidda shi Allah ya kawo shi gida tsakanin iyalansa Allah ya sa su karasa wannan azumi cikin farin ciki Allah ya gwada musu shi mu ma Allah ya gwada mana shi kuma Allah ya bayyana shi cikin lafiya inda zai iya moran kansa ya mori kuma jama'a gaba daya mu kuma Allah ya tsare mu Allah ya tsare dukkan musulmi gaba ɗaya Allah ya yi mana wannan masifa saboda isa na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal katim lima sabaqa nasilaki bil haqq al hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadri yawm idar al azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين